الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yini na talata takwas ga watan hudu watan rabi'u nithani hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin ash-shama'il muhammadiyya wallafa ta al-imam abu isa tirmidhi rahimahullah za mu tashi babu ma ja a fi khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da wannan shine karatu na goma sha shida insha Allah annan su
حدثنا عباس بن محمد بن الزهري قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن قال حدثنا زيد بن سعد قال حدثني ابو اسامه ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن سليمان بن خارجه عن خارجه بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخل نفر على قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا احدثكم كنت جاره فكان اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له وقلنا إذا ذكرنا الدنيا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم babi da ya zo game da halayen manzo sallallahu alaihi wasallam mun ji tarafa min akhlaqi ka tawadu'i wa ghayriha عباس بن محمد الدوري البغدادي ثقة حافظ تقدم عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري المكي كان مقرئا للقرآن أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة daga malamin shi wato shi wa yake da suna abdullahi bin yazid al-mukri thiqan ya rasu 213 min at-tasi'a thiqatun fadil daga malamin shi al-layth ibn sa'd faqih masr daga wato ainihin abu uthman al-walid ibn abi al-walid maula uthman kenan wanda layyinul hadith ne layyinul hadith ne na cikin tabaka ta hudu من رجال البخاري في الأدب المفرد وأخرج له مسلم مقرونا وفي المتابعات ومن رجال الأربعة سليمان بن خارجة سليمان بن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه سليمان بن خارجة من رجال الشمائل ومن الطبقة السادسة مدني لكنه مقبول مجهول الحال نعم daga baban shi kharija ibn zaid ibn thabit da ya kasance wato abu zaid kenan thiqatun faqihun min min fuqaha al-madina fuqaha as-sab'a kharija ibn zaid ibn thabit idha qila man fi al-ilm sab'atu abhur riwayatuhum laysat 'an al-ilm kharija faqul hum ubaydullah urwatu qasim sa'id abu bakr sulaiman kharija ya rasu shekara ta 100 daidai على رأس المئة وهو من الطبقة الثالثة ومن رجال الجماعة تو yake cewa dakhala nafarun ala zaid ibn thabit wasu jama'a sun shiga gurin zaid ibn thabit radiyallahu anhu faqalu lahu suka ce mishi hadithna ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin hadisan manzon Allah so kaga sun kamfato da yawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi annabi komi nashi hadisi abinda ya danganci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko sufar jakin gidan shi ne to hadisi ko kwanan da yake cin abinci ko kwanan da ake zuba ma dabbobin shi abinci duka hadisi to suka ce ka zo ba mu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sun ɗebo da yawa kala sai ya ce ma za a haddithukum to wani irin wani bangare kuke so in ba ku na hadisansa kun tujarab ni kuma makocin shi ne sallallahu alaihi wasallam kenan na san abubuwa da yawa na shi fa kana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya da wahayi ya sauko gare shi sai ya aika a kira ni fa katabtuhu lahu sai in rubuta mishi kaga wannan yana nuna mi goge umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taktubu anni ghayra alquran man kataba anni ghayra alquran fal shay'an ghayra alqurani falyamhu hadisin muslim to uktubu li abi shah ke cikin bukhari da ire-iren waɗannan hadisai suna nuna cewa an goge wancan hannun saboda kasancewar da a karan fari don kar a gauraya shi da alkur'ani mafuhum ya ce sai in rubuta mushi fakunna idha zakarna duniya zakaraha ma'ana sai muka kasance in mun ambaci duniya shi ma yana ambatanta tare da mu aka ambaci kaiwa ne ya gina gida mai kyau kila yana gurin ba wai wani cin fuska ko wani kaza ba shi ma alisallam ya kan sa baki sanya albarka da sauransu in muka ambaci lahira ya ambace ta tare da mu dama wa huwa a'lamu biha min ghairi wa idza dhakarna at'ama dhakarahu ma'ana ambaci abinci shi ma yakan ambata ciki na kusan kaza na kusan miyar kaza duk ba laifi bane wa idza sai yake cewa fa kullu hadha uhaddithukum an ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duka wannan an zan baku fadi yana cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai dai akwai rauni na al-walid ibn abi al-walid da jahala ta sulaiman ibn kharija na'am طيب
أحسن الله إليكم قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يوسف بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بوجهه وحديثه على أشد القول ويتعلقه من ذلك فكان يخبر بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر قال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أو, أو عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان قال عثمان فلما فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني لو لو لوجدت أني لم أكن سألته
نعم إسحاق بن موسى الأنصاري يونس بن بكير بن ابن واصل السياني أبو بكر الحمال كان صدوق يخطئ من طبقة التاسعة درس دليل تسعين ترى دليل تسعين ترى بخاري يفتد حديث شي تعليقا مسلم ده الأربعة آه، سنفتد حديث شي نعم يونس بن بكير دقا محمد ابن إسحاق محمد بن إسحاق آه، ابن يسار كنا أبو بكر المطلبي مولاهم صاحب المغازي صدوق آه، يدلس صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر إذا عنعن فحديثه مردود كما هي كما هي الحال هنا عنعن عن زياد ابن أبي زياد زياد ابن أبي زياد المدني أبو زياد اسمه ميسرة المخزومي ثقة عابد من الثالثة آه، ثقة عابد آه، من الخامسة الخامسة رسولية ثلاثين دبية محمد بن كعب القرظي أبو حمزة ثقة عالم كبار التابعين من الثالثة رسولية إشرين من رجال الجماعة دقى عبد الله بن عمرو بن العاص أو دقى عمرو بن العاص لأن كان قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم إذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن يكن wato fuskantar da fuskar shi da hirar shi zuwa ga wanda bai kai sauran mutanen daraja ba ana zaune haka sai dan dinga kallon wanda ba shi ya fi girmamawa ba dan dai ya dan jawo shi a jika ya ta'allafu bi zalika to yana lallashin al'umma da jawo su a jiki ta hanyar yin haka fa kana yuqbilu bi wajhihi wa hadithihi alayya amru ya ce sai annabi duk in zai magana ya ta fuskanta ta yana kallo na yani lokacin bai jima da musulunta ba kun gane لأنه تأخر إسلامه بالنسبة لإسلام أبي بكر وعمر وسائر العشرة مثلا ونغانيكو amma ba haka ba yana da fada'il saboda babba ne shi domin kasan menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairuhum fil jahiliyyati khairuhum yakaw khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idha faqahu qad aslama huwa min khiyar an-nas fil jahiliyya fa aslama wa faqaha wa yani faqiha fil islam fa sara min khiyar an-nas illa anna fadl al-asbaqiyyati qad sabaqatuhu قد فاته فضل الأسبقية انغانيكو حتى ظننت أني خير القوم yace har sai da nayi tsammanin na fi kowa ma in ga annabi ya dan kalle ni yayi murmushi yana na dauka anya ma a gurin na akwai kamar ni fa qultu ya rasulullah ana khairun aw abubakar ya rasulullah da ni da abubakar da ni da abubakar wa hayfi qala abubakar nan ba wani kara ko fa qultu ya rasulullah ana khairun أو عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان قال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ددينا تنبيا النبي فصدقني يا من غسكيا ولوددت أني لم لم أكن سألت amma dai na so a ce wallahi inda ma ban tambaya a tafi a haka kawai ta tsammanin na fi kowa da isnadin yana da yana da rauni to da an ana ta Muhammad bin Ishaq ma ya tabbata cikin bukhari da da muslim ta wata fuska ce wayi wayi ahabbun nasu ilaik ya sallama ya ce aisha ce amina rijal ce abuha thumma man ce thumma umar ce fa zakara ashkhas fa zakara rijalan eh akai ta ambatan wasu mutane bai ji shi ba sai sai nayi shiru tsoron kar in ji ni can baya haka sallallahu alaihi wasallam na'am
أحسن الله إليكم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الربعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خللت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أفت قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان أن كف رسول الله صلى الله كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من من عرق النبي صلى الله عليه وسلم قتيبة بن سعيد لقى جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه يتشيع لقى ثابت وابن أسلم البناني البصري لقى أنس من مالك رضي الله عنه قال يتي خدمت ناهم هدما ومنزو صلى الله عليه وسلم عشر سنين نام النبي هدما شكرا قوم فما قال لي أف قط بيتبت من كيد الله da ɗai a rayuwar shi shine faɗin magana cikin fushi shine uf a tabajjar ya nuna ya ji zafi ko ciwon abin da ana sai ma a hadathati sinni dole yaro karami sai yayi ba daidai ba amma wannan yana nuna me yana nuna zurfin hakuri na manzo sallallahu alaihi wasallam ana shaidar ce har annabi ya bar duniya bai taba daga hannu ya bugi hatta bawa ko wata dabba ko wata mata ko wani yaro da ke mai hidima sallallahu alaihi wasallam wama qala li shay'in sana'tuhu lima sana'ta wato ya yadda yana yin wani abu ko Anas ban taba yin wani abu annabi ya ce dan me kai abu kaza ba wala li shay'in taraktuhu lima tarakta abinda yasa ni ban yi ba bai taba cewa dan me ka bar kaza ba wa kana rasulullah sallallahu min ahsanin nasi khuluqa wannan min din ta jinsi ne cikin mutane dai to babu wanda ya kai shi kyawun hali wala masastu khazzan wala harira ban taba taba wani yadi ko wani alhariri ba khazu wani yadi ne da ake yin shi daga suf yana da taushi wala shay'an koma menene ban taba taba wani abu wanda yake kana aliyana min kaffi rasulillahi sallallahu wanda ya kai tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taushi ba kaga abin daga Allah sai fa ai wata biyu ba ma a daura girki a gidan shi ba a sha nono a ci dabino kai a sha ruwa in nono ya samu a sha wataran har ya ɗaura duwatsu a cikin shi saboda yunwa kaga in wani ne hannun da ya bubbushe ko amma sallallahu alaihi wasallam hannun shi da yake sunullahi da musamman to bai taba ainihin wato taba wani abu da ya kai tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taushi ba wala shamamtu miskan qattu ban taba jin kanshin wani almiski ba wala itran ko wani turare ba kana atyaba min araqin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi zufa gumi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamshi ba da abinda ka san naka na wari shi na annabi kamshi yake eh sallallahu alaihi wasallam ai na'am أحسن الله إليكم إليكم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبي- هو الضبي والمعنى واحد كلاهما قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم عن سلم العلوي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان عنده رجل فيه اثر اثر سفره قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه احدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه السفره na'am kutaiba ibn sa'id daga ahmad ibn da ahmad ibn abda ibn musa abu abdullah al-basri thiqatun rumiya bin nasb rumiya bin nasb min min at-tabaqati al-ashira wa min rijal al-imam muslim wal arba'a na'am yace ma'anar duk ɗaya ne yani ma'anar matanin nasu ma'ana matanihim daga hamadu ibn zaid ibn al- ibn dirham al-azdi abu isma'il an-nasri thiqatun thabtun faqih daga salm al-adawi salm ibn qais al-basri al-adawi وهو ضعيف رجال البخاري في الأدب أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبير وهو من الطبقة الرابعة لكنه ضعيف daga sayyiduna anas dan malik radiyallahu anhu yake cewa ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wani mutum na gurin shi mutumin a tare da shi akwai wani dan wato eh, shaida haka masara masara jikin tufafin shi haka kamar wani abu ya dan zube mai a jiki bai lura ba wa kana sallama la yakadu yuwajibu ahadan bi shay'in yakrahu annabi baya so ya fuskanci mutum da wani abu wanda mutumin ba zai ji daɗi ba ma'ana kar ya mai faɗa mutumin ya zan bai ji daɗi ba falamma qala lil qaumi law qultum lahu yad'u hadhihi sufra da kun ce mai ya fidda wannan wato launin da yake jikin tufafin shi Mm, amma dai hadisin da'if duk da wasu sun fassara shi da sufura ta haƙori ya ɗanyi da tiɗin nan da ya yi masara wani da ya ma'ana da ya goge bakin shi da aswaki na'am نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا في الأسواق ولا سخابا في الأسواق ولا ولا يجزئ بالسيئة وبالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح محمد بن بشار بندار محمد بن جعفر غندر شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبو إسحاق هو السبيعي أبو عبد الله الجدلي عبد بن عبد آه، الجدلي هو ثقة من الثالثة رمي بالتشيع من رجال أبي داود والترمذي والنسائي في مسند علي في مسند علي daga ummuna aisha ummul mu'minina ummu abdullahi faqihatu nisa'il alamin ala al-itlaq radiyallahu anha annaha qalat lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahisha annabi bai kasance mai yin alfahsha ba wala mutafahishan bai kasance mai aikata alfahsha ba wala sakhaban bai kasance mai fil aswaq bai kasance mai hayaniya cikin kasuwanni ba wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a an mai mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya'fu wa yasfah sai dai yayi hakuri ya yafe ya kauda kai shine in shi aka taba kenan ba addini ba in aka taba addini yana daukan matashi mataki yana sha tace la yantaqimu li nafsi an taba shi baya daukan mataki amma in an taba addini to nan ne ake ganin fushin mai gida sallallahu alaihi wa sallama na'am
حدثنا هارون بن اسحاق بن سعيد قال حدثنا عبده عن هشام بن عقبه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط الا يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما او امراه نعم هارون بن إسحاق الهمداني هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك أبو قاسم الهمداني الكوفي صدوق من صغار العاشرة يا رسول أريبيو ده همسن ده تقص دقى عبده وابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت من صغار الثامنة دقى هشام بن عروة دقى بابنش عروة بن الزبير دقى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه عنها وأرضاها وهو إسناد ثابت إسناد الشيخين عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط زان الله صلى الله عليه وسلم بيتببب وانا أبو دهنن سبا نتي إسناد الشيخين إسناد مسلم نيواندا ومن إسحاق هارون بن إسحاق لم يخرج له البخاري إلا في جزء القراءة لم يخرج له في الصحيح نعم annabi bai taba bugun wani abu da hannun shi ba in kaga ya daga ya buga gurin jihadi ne wala daraba khadiman wala mar'a musanna bai taba bugun wani mai mai hidima ko wata mata daga cikin matan shi ba ya koyi zauna da mata sun kai sha uku amma bai taba daga hannu ya bugi wata daga cikin matan shi ba yana da masu hidima kananan yara ibnu abdul ya yace sun kai talatin masu shige da fice da yin hidima wa manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan su ba wanda ya kai shekara 20 a lokacin yara ne yan kanan ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daga hannu ya bugi ɗaya daga cikin su ba dole za su yi ba daidai ba dole yaro sai yayi rashin ji amma sai dai ya musu ba'a sai dai ya musu raha hatta kai ma ba sa ba sa iya ma saba mishi da saboda so da kaunar da ta cika zuciyarsu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai zauna da shi to dole sai ya ji kaunar annabi ta lullube zuciyarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'am
قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغسلا من مظلمة ظلمها قط ولم ينتهك ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا تهلك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إذا اختار أيسرهما ما لم يكن محكما
أحمد بن عبدة الضبي فضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبو عبد الله الزاهد المشهور عابد الحرمين أصله من خراسان وسكن مكة والمدينة بعد توبته كابتن سندا دم فشي سيتوبة سيتوبة زي تاري أمكة أكي كيران عابد الحرمين فكان ثقة عابدا إماما هو حجة من كبار العلماء من رجال البخاري ومسلم يا رسول أليل التمانين دبوقي بل هو من الطبقة الثامنة لقى منصور هو ابن المعتمر منصور ابن المعتمر السلمي لقى الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام الحجة الفقيه متفق على جلالته وإتقانه جاء الحافظ ابن حجر متفق على جلالته وإتقانه دقا واتو عروة بن الزبير دقا أمنا عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ban taɓa ganin annabi salama yana ɗaukan mataki akan wani zalunci da aka yi masa ba da ɗai malam yun ta hakimin maharimin lahi ta'ala shawar in dai ba a keta wani abu daga cikin alfarmar da Allah ya haramta a keta ba fa idan tuhika min maharimin lahi shay'un idan aka keta wata katanga ta alfarmar da Allah ya haramta a shiga kana min ashaddihim fi dhalika ghadaba ya fi kowa yin fushi akan haka wa ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ma'thama ba a taɓa ba annabi zaɓin yi ko kai ko karka yi ba face sai ya zaɓi wato yi tsakanin wanga da wanga face sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi sai dai in saɓan Allah ne shi saɓan Allah duk sauƙinsa masifa ce na'am
قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده فقال بئس ابن العشيره او قال اخو العشيره او أو أخو العشيرة ثم أذن له فألان, فألان له القول فقل قلما خرج قلت يا رسول الله فلما
أحسن الله إليكم فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من, من شر إن من شر الناس من تركه الناس أو دعاه أو دعه الناس اتقاء أو وداع أو ودعه أحسن الله إليكم أو ودعه الناس اتقاء فحشه ابن أبي عمر هذا ضعيف دقى سفيان هو ابن عيينة محمد بن المنكدر بن, هدي بن عبد الله بن هديد ثقة آه، إمام عابد أو ثقة فاضل آه، دقى عروة بن الزبير دقى عائشة رضي الله عنها ونمتن ينمي إذن يقول من زان الله صلى الله عليه وسلم تتي منا تاري sai annabi sallam ya ce bi'sa ibn al-ashira kafin wancan ya shigo dan uwan annabi ne ya ce amma tur da wannan dan dangin namu wato mutum ne kila irin mai tutsin hali mutum ne bahagume aw akhul ashira ko tur da dan uwa na dangantaka thumma adhina lahu annabi ya ce a shigo da shi falamma dakhala da ya shigo alana lahu al-qawl sai ya tausasa mai magana ya gida ya kwana bi kai sannu fa ya hanya an fahimta ko falamma kharaja qultu ya rasulullah qulta ma qult ka fada abinda ka fada thumma alanta lahu alqawl sannan kuma yanzu kai mai magana mai dadi fa qala ya aisha to inna min sharri an-nasi man tarakahu an-nasu aw wada'ahu an-nasu ittiqa'a fuhshi lalle mafi sharrin mutane shi wanda mutane suka bar shi ko kuma suka shafa mai lafiya wada'ahu ya kyale shi dai haka da halin shi ittiqa'a fuhshi saboda samun kariya daga wato sharrin shi ba mamaki in kuka cacar baki ya je ya ma shari ya faɗa abin da baka faɗa ba to sai a gaisa ruwai-ruwai a zauna lafiya an gane ku to wannan mudaratun nasi ne ba mudahana ba ita mudahana a cikin addini kenan ko mutum ya yi abin da ya saba ma addini don kar ya faɗa ko don kar a ce ka yi rikici sai ka yi shuru ka kyale ko don kar a ga bakin jininka a cikin a ce kowa naka ne ya bi da a kai shuru wannan mudahana ne an hana annabi waddu law tudhinu fayudhinu amma mudaratun nas ibn abi dunya ya rubuta littafi kan mudaratun nas ya kawo irin waɗannan hadisa wanda kai ne aka cutar sai ka danne wannan shi yana da kyau tagadi wata wattagabi attagabi wattagabi kai kaman ma baka gane ba ko ka kauda kai in haƙƙin ka ne amma in haƙƙin addini ne a nan ba duk wanda ya taba addini a taba shi hadhihi sunnatun nabawiyya na'am أحسن الله إليكم حدثنا سفيان بن وقيل قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة وابن أبا عبد الله عن ابن عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه عنهما قال قال الحسين رضي الله عنه سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بشر سهل الخلق لين الجانب ليس في خوف ولا غريب ولا سخاب ولا سخاب ولا فحاش ولا عيان ولا مشاحن يتغافل عما لا يشتهي ولا ي... ولا ي... ولا يؤيس من مراجعه ولا يخيب ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكرام المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يظلم أحدا ولا يعيبه ولا يتلو عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أترك جلساؤه ك- أترك, أترك جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنص- أنصتوا له حتى حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجحوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليس- ليستجلبونهم ويقولون ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأردفوه فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي بنهي أو أو قيام.
na'am to sinadin da yawan ga an saba da shi ko jumai ibn umar ibn abd الرحمن ضعيف رافضي سفيان بن وكيع فيه ضعف من قبل آه، حفظه حتى كتاباته فإنه ابتلي بوراقه ونصح فلم يقبل النصيحة أشنا أقوي جهالة رجل من بني تميم نعم.
to dai daga alhassanu bin ali ya ce alhussainu ya ce na tambayi babana game da sirar annabi sallama cikin abokanan zamansa ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da'imal bishir ya kasance ko da yaushe cikin murmushi sahlal khuluq mai sauƙin halilayyin aljanib mai taushin wato sabo mai saukin sabo ko saukin mu'amala shine layyinul jani zai iya zama da kowa laysa bi fadhin bai kasance mai saurin fushi ba wala ghalidhin bai kasance mai tsanani ba wala sakhabin bai kasance mai yawan hayaniya da raki ba wala fahashin baya alfahsha wala ayyabin baya aibanta mutane wa'innan sifofin sai ka ji mutum in ka zo ka ce wani da'ifi ne wani a ce to ai annabi baya aibanta mutane ba aibanta shakhsiyya ta wani ake nufi ba wai halin shi wanda zai iya cutar da had addini ba wala mushahin ba ba marowaci ban bakhil kenan na'am yataghafalu amma la yashtahi abinda baya sha'awa sai ya kama bai lura da shi ba ta gafar wala yu'ayyi su minhu rajiya wato ba ko wala yu'ya su minhu rajiya ba a fidda tsammanin bukata daga gare shi ma'ana in mutum na da kwaɗayin wani abu gurin shi baya fidda tsammani kawai ya san in Allah yadda zai samu ko ya ce ma babu in an samu ba haka ya ce ma wa wato ainihin wasu mutane ba ku je hatta ya atiya malul bahrain ولا يخيب فيه ولا يخيب فيه ويخيب بايا ainihin tabar da tunanin mutum ko kuma yake cewa ka so abu baka samu ba ana baya sa ka ka samu khaybatul amal qad taraka nafsahu min thalathin ya haramta ma kanshi abu uku almira'u wal ikthar gardama da yawan surutu amma la ya'nihi hakan nan abin da bai shafe shi ba ruwan shi da shi wa taraka nasa in thalath ya bar mutane daga wato abu halaye uku baya musu abu uku la yazimmu ahadan wala yu'ibu baya zargin wani baya aibanta wani ana akan abin da yake fitra ko dabi'a shi amma an abu da ya saba ma addini ne nawa nawa annabi ya zarga kun gane ko wala yatlubu awratahu baya neman laifin mutane ku bincika min wai wancan anya baya shaye shaye gane zo ni shi haka mummunan zato daya ga hanya kai daga ina ya fito karfe 11 dare ba a san mutum da wannan dabi'a wannan tatabba aurata mri'in tatabba Allahu aurata ka san ko kwanan zance wala yatakallamu illa fi ma raja thawabahu baya magana sai abin da yake fatan maganar ta akwai lada a cikin wa idza takallama in ya fara magana atraqa julasa'uhu ka annama ala ru'usihim at-tayr abokanan zaman shi ma'ana sahabban da ke zaune da shi duk sai su sun kuyar da kansu kai ka ce tsuntsu ne a saman kansu ba su iya komo su a wannan kuma ya tabbata hatta cikin bukhari cewa sifa ta ladabin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza sakata takallamu sai yayi shiru sannan su yi magana amma malami yana ya isa a saurara ya isa a saurara nan ba ladabi ne ba la yatanaza'una indahu alhadith ba sa jayayyan magana a gaban shi ai ko a hadisin ibnu abbasin da yace ya ba da labarin uridat alayyal umamu karshe da ya ce fihim saba'una alfarajul ya dukhulun jannata bi ghairi hisabin wala azab ba su ce komai ba sai da ya shiga gida da ya shiga gida ne sai ya ce fafahadan nasu fi ulaika amma a gaban shi ba sa jayayya wa man takallama indahu ansi ansatu lahu hatta yafruga wanda ke magana da annabi sallallahu alaihi a gurin shi sauran duk shiru suke sai wancan ya ida hadithuhum indahu hadithu awwalihim firarsu a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam firan na farkon ne yanda wannan ya fara magana tiryan tiryan sai ya kare shi ma wancan in yana da bukata sai ya dauka yadhaku mimma yadhakuna minhu abin da yasa su dariya shi ma yakan yi dariya kaga hadisin bukhari hadisin da ya kawo halarcin wato ainihin fira a masallaci musallama in ya sallame sallar asubahi yakan zauna yana tasbihi sahabban shi kuma yace sai suka dinga fira sai su dinga fira ya ce mu dinga tuno jahiliya muka tuno wani abu sai mu dariya sai annabi ya kalle mu wa rubba ma tabassama lokaci ma har yayi murmushi dama dariyar annabawa tabassumi ce kamar yadda malaman tafsiri suka ambata karkashin fatabassama dhahikan min qawliha an gane ko a yake cewa wa ya ta'ajjabu mimma ya ta'ajjabuna minhu annabi yakan yi mamakin abin da ya sa su mamaki to yana nuna baya irin girman kan akwai wanda abu ko da ya dan burge shi baya nuna don ka a raina shi wai kalan ya kankaro ma kan shi girma wa yasbiru lil gharibi ala al jafwa yakan yi hakurin wauta ta bako galibin bakin da ke zuwa madina daga kauye shi dan kauye an san shi da jafwa fi mantiqihi wa mas'alati gurin magana shi da tambaye shi duba hadisin dhimam da ya zo ce ma na sallama ya yi inni sa'iluka wa mushaddidun alaika fil mas'ala tambaya na zo amma za ka ji tambayoyin gatsal haka ba taushi haka nake fala tajid alayya kakka wani ji haushi na nabi ya ce sal amma badalaka duk abin da kaga dama ka tambaya har fa hada annabi yake da Allah Allah ina hada ka da Allah da gaske ne kai annabi ne ce kwarai ko karshe ma da ya kare ya ce mai ga sallah ga azumi ga ga na farilla ya ce zan iya yin wasu ya ce a sai in ka ga dama in zai taɗauwa'i amma a wajibi dai wa'annan su ne na wajibi ya gama ya ce la'azidu ala haza wala an kusu ba zan ƙara ba ba zan rage ba na wajibin kawai zan yi ƙarshe ma annabi ya ce aflaha wallahi in sadaka ko dakhala aljannata wallahi in sadaka kyakkyawan hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za a kamo arni a filin yaƙi wanda yake min yani mafiya tsananin cutar da musulmi a kamo shi a ce annabi ne kadai zai yi hukunci kan shi nabi ya sa a daure shi a tsakiyar masallaci kamar hadisin sumama ko har kwana uku nabi ya zo ya ce kai kai kaza kai kai kaza sai in ta'afu ta'afu an shakire wa in tantakim tantakim ala menene libidamin in ka yafe to zan gode in ko ka dau mataki nawa na kashe ni ma kisasi ne kawai kaga jarumta kenan bai wani ji tsoro sai aka kyale shi ya tafi ta ya dawo ya faɗa kalmar shahada so kyakkyawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce me yasa tun farko baka musulunta ba su kai la ya tahaddatha an-nasu anni aslamtu khawfa mutane za su dinga cewa tsoro ne na ji shi yasa na musulunta to annabi ya san da haka sai ce ku kyale shi yana cikin hikimar da ta sa aka kamo wato asra badrin aka tsare su mafi yawancinsu sun musulunta su jubairu ibn mut'im duk suna cikin su al-abbas ibn abdul muttalib duk suna cikin asra badr su al-walid ibn al-walid ibn al-mughira wan khalid ibn al-walid duk daga baya musulunta suke musulunta suke bayyib hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum har sahabban annabi suna jawo bakin nan wa yaqulu wato suna cewa ku zo ku yi tambaya akwai matsalolin da sabai suna so su tambaya amma suna jin nauyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har so suke bako ya zo sai su tura shi gaba eh ta tambaya ana bada amsoshi idza ra'aytahu idza ra'aytum wa yaqulu annabna ta idza ra'aytum taliba hajatin yatlubuha fa arfidu idan kuka ga mai neman wata bukata yana nema to ku taimaka mishi wala yaqbalu thana'a illa min mukafi'in baya karban yabo sai daga wanda yake wato mukafi'i ne shi ma zai iya yaban shi wanda ya san shi ka kiyaye yaban wanda baka san shi ba bai san ka ba tamalluqi ne kun gane ko mana ba kowa zai zo ya ta yaban shi ya yadda ba in wani ya yabe shi to shi ma yana da abin da zai yaba mishi ma'ana wala yaqta'u ala ahadin hadithahu baya yanke ma wani firar shi yana magana yakan saurare shi har karshe hatta ya juza har sai in wancan ya wuce iyaka ya juza al yatajawazul yatajawazul hadd in ya wuce iyaka cikin firafa ya qata'u sai annabi ya dakatar da shi bi nahayin ta hanyar hana shi yace a kakka ƙara faɗin haka kamar yadda wannan mai mai iya maganan yazo yake cewa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad naja wa man ya'sihima faqad gawa sai ya sanya annabi da Allah a cikin damiri guda nabi yace mai bi'sa khatibul qaumi anta kaga ya dakatar da shi haka waccan da ke cewa fina nabiyun ya'lamu ma fi gadin ce da'i hadha wa quli billadhi kunti taqulin su muhayyisa da aka zo za a kawo ƙara sai karamin ya fara magana annabi ya ce kabbir kabbir gabatar da babba to in kaga in ya ga za a kauce to sai ya dakatar ko da hanawa au qiyamin ko ya miƙe da ya tashi ai dole da ya kayo shiru ta nuna kawai to zaman ya ƙare saboda hikima na'am
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مسعود قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفقه فقال لا
نعم محمد بن بشار العبدي بندار دقى عبد الرحمن بن مهدي العنبري مولاهم ثقة حافظ دقى سفيان هو بن سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة محمد بن المنكدر التيمي مولاهم yace ya ji Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu yana cewa ma su ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu fa qala la ba a taba tambayar annabi wani abu da dai a rayuwar shi yace a'a ba ya taba cewa ba zan bada ba wanda yace lam ma yakun indi min shay'in fa addakhiruhu ankum duk abinda nake da shi ba zan hana ku ba ma qala la laula ash-shahadatu kanat la'ahu na'am aw kanat la la'uhu na'ama ba don kalmar shahada ba da ya ce la ilaha illallah wa mubalaga ce ta mawaka ya ce da duk laɗin shi ma na'am ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya baya hanawa na'am
قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن هشام عن ابن هشام عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من بيت المشترك.
نعم عبد الله بن عمران شنو عبد الله بن عمران بن رزين ابن وهب المخزومي أبو عمران أبو القاسم القرش المكي صدوق معمر من العاشرة من رجال الترمذي وحده rasu 254 daga Ibrahim ibn Sa'ad huwa ibn Sa'ad ibn Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf الزهري أبو إسحاق المدني ثقة حجة تكلم في تكلم فيه بلا حجة يا قباتا ابن شهاب الزهري عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه لك ثقة فقيه ثبت لك ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وسلم يا كسنت يا فكوا cikin mutane kyauta ta alheri wa kana ajwada ma yakunu fi shahri ramadan lokacin da yafi kowane lokaci kyauta shine a watan ramadan hatta yansalikha hawatan ya kare fa yatihi jibrilu a watan jibrilu yana zuwa mishi fa ya'ridu alaihi alquran sai ya kawo mai haddar qur'ani fa idza laqiyahu jibrilu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah هذا توكيد نعم صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا لغني
نعم قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي أبو رجاء ثقة ثبت من العاشرة جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه يتشيع ثابت وابن أسلم البناني أبو محمد البصري أنس بن مالك رضي الله عنه يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم با أبن دي يكي أجوا دم بكاتر كنش يتي دا دوسن أهد زاء ميدا ميشي زيناري بزي وتقوانا أكوب إلا قلت له هكذا وهكذا إلا شيئا أدخره للدين نعم أو أرصده للدين نعم أحسن الله إليكم حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيت قد أعطيته ما قد أعطيته ف قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر وعرف صلى الله عليكم فعرف لوجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت نعم هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني الفروي لا بأس به من صغار العاشرة يا رسول ريبيو دا همسن دا بقي من رجال الترمذي والنسائي بابنش موسى بن أبي علقمة المديني مجهول لقى هشام ابن سعد هشام ابن سعد آه، صدوق له أوهام هشام ابن ابن سعد ابن أبو عباد أو أبو سعيد من رجال البخاري تعليقا ومسلم مسلم والأربعة ومن الطبقة السابعة زيد بن أسلم العدوي ثقة آه، عابد آه، هو عد- مولى مولى بني عدي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يرسل من الطبقة الثالثة ومن رجال الجماعة daga ainihin baban shi aslam al'adawi thiqatun mukhadramun min rijal al-jama'a daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiya yazo ya tambaya annabi ya bashi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ma indi shay'un walakin ibta' alai ce ba komi guri na amma je ka siya da sunana ni zan biya fa idza ja'ani shay'un qadaytu in wani abu ya zo min na dukiya sai in biya ma wannan bashi fa qala umar ya rasulullah qad a'taytahu kafa ba mutumin nan jiya yau ya dawo fama kallafaka Allahu ma la taqdiru alai Allah fa bai daura ma abin da baka iyawa ba fa kari han nabi sallama qawla Umar nabu bai ji dadin maganar da Umar yayi ba fa qala rajulun min al-ansari ya rasulullah anfiq wa la takhaf min dhil arsh iqlala tabaya wa ya rasulullah kar ka sake ka ji tsoron tauye arziki daga ubangiji ma abocin al'arshi to da kyauta ba ta hana arziki ma naqasa malun min sadaqa فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر النبي murmushi aka ga farin ciki a fuskar shi da qaulil ansari saboda maganar da wannan mutumin madinan yayi mishi thumma qala bi hadha umirt lakinnahu da'if wa da'fuhu jiddan li jahalati yani Musa ibn Alqama abi Harun na'am السلام عليكم حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بيع بنت معوذ بن عفراء قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع وروق واجر واجر حب فاعطاني من كفه وليديا وذهبا.
نعم علي بن حجر السعدي شريك ابن ابي عبد الله القاضي ضعيف من قبل حفظه عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ابو محمد الهاشمي دقر الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب نازوا النبي صلى الله عليه وسلم دوان تري نا دبين هكذا وأجر زغب دوان دان واتو ainihin saura ko dan kananan reshe haka na dabinan wanda shi yana lokacin aka fara yanke shi fa'adani mil a kaffihi huliya sai ya bani da kayan kwalliya cike da hannun shi wa zahaban da zinariya da hujjitun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha najudu an tajuda bil mawjud jadat bi mawjudiha wa jada bi mawjudihi sallallahu alaihi wasallam na'am صلى الله عليه وسلم علي بن الخشرمي وغير واحد جميعهم قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل يقبل الهدية ويثيب عليها.
نعم علي بن خشرم المروزي ثقة من صغار العاشرة عيسى بن يونس وابن يونس بن أبي إسر إسرا ابن إسرائيل بن أبي إسحاق ثقة مأمون لقى هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس لقى بابن عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور من فقهاء المدينة لقى عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها yanzu Allah sallama ya kasance yana karban kyauta ya ba da tukuici a kanta yani ga dan aiken da aka kawo aka kawo ma mutumin da ya aiko ma da jika ɗari misali wanda ya kawo dai ai dan kafir da wata biyar ka bashi ai ba ba matsala ko in ka ki bashi gobe yana iya hana ruwa gudu in kai wasa to sai mu bashi haka insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk